الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه السميم ما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da saduwa a wannan safiya ta ranar lahadi hudu ga watan safar hijira annabi sallallahu alaihi wasallam shekara dubu daya da ɗari hudu da arba'in da uku wanda ya mawafaka da sha biyu ga watan tara shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya da za mu ɗora karatu a za mu ɗora karatun balaga mi'atul ma'ani wal bayan na ibn shihina rahimahullahu ta'ala Uh, a wannan darasi wanda shi ne darasi na nawa kenan hmm? darasi na takwas kenan uh, so a darasi na bakwai mun kai ƙarshen ilmul bayan wanda shi ne alfannu sani daga cikin funun guda uku na ilimin balaga yau za a shiga fanni na uku wanda kuma shi ne ƙarshe wanda shi malam bai faɗaɗa bayani a kansa ba sosai kamar yadda sauran malamai ke yi a littattafan balaga shi ake kira da ilmul bade ilmul bade za mu tashi a baiti na tis'in daidai male ce ilmul badi'i wa huwa tahsinul kalam بعد رآية الوضوح والمقام ضربان لفظي كتجنيس ورد وسجأ وسجأ وسجأ القلب وتشريع ورد والمعنوي وهو كالتصهيم والجمع والتفريق والتقدي والتقسيم والقول بالموجب والتجريد والجد والطباق والتوكيد والعكس والرجوع والإيهام واللف والنشر والاستخدام والصوك والتوجيه والتوفيق والبحث والتعليل والتعليق a ilmul bade idan an ce albadi'u fil luga bi ma'ana munshi ushai ala ghairi misalin sabiq wanda zai zo da wani abu sabo ba tare da wani misali da ya kwaikwaya da ya gabata ba to shi ake kira da albade yasa can ya ce badi'us samawati wal ard saboda lokacin da Allah ta'ala zai halicci sammai da ƙasai bai kwaikwaya ga kowa ba haka kawai ya samar da su gari misalin sabiƙin to duk wani wanda zai zo da abu da siga irin wannan ta yadda ba za a ce ya kwaikwaya wajen wani ba to ana kiransa da albade ismul fa'il ne albade an kira wannan fanni ko wannan ilimi da albade saboda idan mun shiga ciki za ku ga abubuwan da ake kawowa abubuwa ne kamar sababbi wayanda suka saba da abin da hankali ya saba da shi sannan ba abu ne kuma wanda kake yawan jinsa ba galibi dai abu ne wanda yake da alaƙa da ƙwaƙwalwa ƙwaƙwalwa ce za ta hararo kyan abin su da shi kamar ɗauraya ne ko kuma mu ce ado bayan ka yi tsafta to idan ka yi ado sai wannan adon naka ya ƙara fitowa da wannan tsafta taka to haka yake a ilimin balaga saboda haka shi kamar kyautata zance ne to shi yasa suke cewa ma shi wannan ilimin a wasu fuskoki ne wujuhu ta hasinil kalam wasu fuskoki ne na yaya za a yi a ƙara kyautata magana a yi mata ado an ji ka zo da tashbihi ko ka zo da isti'ara ko ka zo da kinaya masalan to yaya za a yi wannan kinaya ko wannan tashbihin ko wannan isti'ara din a ƙayatar da ita ta ƙara kyau a yi mata ado wai shi malamin balaga yana ganin duk wancan abin da kai bai isa ba da tashbihin da kai da kinayar da kai da majaz din da ka kawo yana ganin bai wadatar ba har yanzu akwai wani abu da ya kamata a ƙara da shi to wannan shine ake kira da ilmul badi to shine malam ya kawo mana ta'arifinsa ya ce ilmul badi'i ai huwa ko kuma haza sai zan mubtada din muqaddarun ne taqdiruhu haza ilmul badi'i wannan ilimi ne da ake kira albadi'i mai tahowa da sabon abu wa huwa shi ilimin badi'i ma'anarsa tahsinul kalami kyauta ta zance bayan ka yi magana sai ka ƙara yi zancen nan naka ado amma kamin a yi wannan tahsinul kalami ɗin ba da ri'ayatul wuduhi bayan kiyayewar bayyanar ma'ana yana ishara zuwa ga ilmul bayan kinan kamin ka san ilimin badi'i to dole sai ka san ilmul bayan don sai ma'ana ta fito ake magana kuma ya za a yi mata ado idan dalala ta zamo ghamida ta zamo khafiya to kaga duk wani ado da zaka yi da shi zaka yi mata aikin banza ne don tun farko ma ba a fahimci manufarka ba to shi yasa suke kawo shi ƙarshe wal maqam da kuma kiyaye hali ko bagirin mai magana ko kuma inda ake magana shi kuma wannan yana ishara akan ilmul ma'ani dama ilmul ma'ani kamar yadda muka ji yana kula da abubuwa guda biyu wanda kake magana da shi sannan da halin da kake magana kansa kiyaye waɗanga abubuwa guda biyu suke da alaƙa da ilmul ma'ani saboda waɗanda kake magana da su kashi-kashi akwai malamai akwai manyan mutane akwai masu hankali akwai mahaukata akwai matsakaita akwai jahilai akwai malamai akwai tullabul ilm kowa da nashi usulubi kaza khitabul lizzaki wal ghabi wa kilmatul laha maqamun jitubi haka al-ibabu suyuti yace so da haka wani wawa ne jahili ne sauraka nashi usulubi daban wani ko malami ne yana da kaihin kwakwalwa usulubin da za ka yi masa amfani da shi daban amma wani nau'i ne na hauka da rashin fahimta kowa in za ka yi magana da shi usulubi guda za ka yi amfani da malami da jahili da sarakuna da manyan mutane da jahilai kowa usulubi daya to wannan ya nuni kan cewa baka san abin da kake yi ba to in ka gama sanin wa'annan abubuwa sannan ka san halin yadda za ka yi magana in maƙam bagirin da kake magana yana buƙatar a tsawaita sai a tsawaita in yana buƙatar a takaita sai a takaita to haka sannan a shigo cikin abin da ya shafi albayan shi kuma yana da alaƙa da wuduhud dalala abin da kake son ka faɗa na buƙatar ya fito fili dalala ɗin a fili take ko da ba a ganinta da ido amma da an yi tunani kai tsaye za a fahimce ta to bayan ka kula da waɗanga abubuwa guda biyu to sannan sai ka faɗo fannin albade duk waccan wai balaga ba ta isa ba sai ka zayyana zancen nan naka da ado to sannan ka zamo cikakken baligi to sai malam ya ce shi ilmul badi'i dorbani ya kasu kashi biyu akwai lafziyun akwai ma'anawiyun da zai ambata nan gaba duk abin da za a faɗa a ilimin ko a fannin ilmul badi ba zai ƙetare waɗannan abubuwa guda biyu ba shi ne wasu malamai ke kiran su da almuhassinatul lafziya sannan da almuhassinatul ma'anawiya ma'ana waɗanda za a ƙawata zancen da su yana yiwa wani lokaci lafuzza ne lafuzza ne kalmomi ne wani lokaci kuma waɗanda za a kamar yadda za mu gani wani lokaci kuma ababen da za a kawata zance da su ma'ana ce kawai to ina misalin kashin farko sai baka misali ya ce ka ta jinisin kama aljinas aljinas a lafziyun ne saboda za mu ga lafazi ne ta jinis in an ce jinasi shine mai magana ya zo da kalmomi guda biyu iri ɗaya amma kowace ma'anar ta daban amma a lafazi wajen furtawa za ka ga iri ɗaya an ka furta su wani lokaci yakan zamo jinasun tamun ta yadda da haruffan da wasullan harakat duka iri ɗaya ne ma'aunin ma iri ɗaya ne wani lokaci kuma akan samu jinas ghairu tamin ta yadda watakila sun haɗu a haruffa amma sun bambanta a wasali a harakat ko kuma sun haɗu a harakat amma kuma a haruffa kila wannan kalma ta ɗara wannan almuhimmu dai suna ɗan da kusanci da juna to wannan ana kiran shi jinasi amma ma'ana ta farko daban ma'ana ta biyu daban kamar can cikin alkur'ani faɗin Allah ta'ala wa yau mata ƙomu sa'atu yi kusimul mujirimu na malabi su gaira sa'a a ga ambaci sa'a biyu a wannan aya a wannan rana ranar da kiyama za ta tsayu Allah ya ce kafirai arna za su yi rantsuwa wato cewa zaman da suka yi ba su zauna ba kawai sai ɗan awa ɗaya ko kuma wani ɗan yanki na lokaci to a sa'a ta farko daban wa yau mata kuma sa'atu wannan sa'a ɗin da ka gani an fara ambata ma'anarta daban tana nufin alkiyama sannan ma labisu ghaira sa'atin wancan na ƙarshe shi kuma a nasara shi kuma yana nufin wani yanki qit'atun min min zaman zai iya ɗaukar minti ɗaya minti biyu minti uku gwargwado in an ce sa'a ba wai dole sai awa ɗaya ba minti ɗaya ma sa'a ne a gane awa uku ma sa'a ne to wannan jinasi ne in ka dubi haruffan as-sa'a na farko suke cikin ghaira sa'ati to wannan ana kiransa da aljinas attam cikakken jinasi kenan amma kuma ma'ana daban-daban ma'ana daban-daban ita sa'a ta farko ba wai ana nufin wani zamani ba a alkiyama ake nufi a sannan akwai ghairu tam in mun duba hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam da ya zo cikin sayi bukhari annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce inna allaha ta'ala lam yunzil da'an illa anzala lahu dawa Allah ta'ala bai halicci wata cuta ba lam yunzil anan bi ma'ana lam yuqaddir ko lam yakhluq Allah bai halicci wata cuta ba illa an zala lahu ai illa kaddara lahu dawa'an da'an na farko dawa'an kaga kamar sun soma kama da juna to amma kuma harufan daban-daban ne wazanin ma ba guda ba ne da'an dawa'an eh haruffan ma sun dan bambanta to wannan ana kiransa da aljinas ghairu tam kaga ya saba ma na farko ya saba ma na farko ko to suna nan da yawa saboda haka shi ake kira da aljinas kamar can faɗin Allah ta'ala malakum la tarjuna lillahi wa ƙara wa ƙari khalaqakum a tsawara wa ƙara a tsawara eh bismillah na eh to kaga wannan tahsinul kalami ne ka ambaci kalma farkon zance kuma can ƙarshe ka rufe da irinta amma kuma ma'ana daban-daban to wannan ilmul badi'i kenan to sai malam ya ce warad sai arraddu abinda malaman balaga ke kira arraddu in sun ce arraddu a istilahinsu suna nufin raddul ajizi ala sadari shine kalmar da ka fara magana da ita kuma can ƙarshe ka sake rufewa da irinta iri ɗaya ne lafzan wa ma'ana to wannan ana kiran sada arraddu kamar can faɗa Allah ta'ala wa takshan nasa wallahu a haƙu an takshahu an takshahu wa taksha alkhashiya kaga an buɗe da mi taksha sannan an ka rufe da أن تخشوا فهذا يسمى ردا a wurin malaman balaga ko faɗin Allah ta'ala shuratu shu'ara da yake cewa qala inni li'amalikum min alqalin shi ma wannan raddi ne illa bambancin shi da wancan ma'ana ta bambanta amma lafuzan kuma iri ɗaya ne amma ta fuskar madda da alishtiƙaƙ alƙaulu daban eh ko kuma wato alƙaulu daban sannan kuma abin nan alƙali na daban an gane ko? to ce wadda ya ƙala daga ƙawala ne asuluhu ƙawala ya ƙaulu to shi ne aka juya aka mai da shi ƙala ya ƙulu a ga mazarinsa ƙaulun ƙaulun to shi kuma alƙali na daga ƙala ne ma wadda aka rabuka wa ma ƙala to daga nan ne sai aka ciro ismul fa'il na jama'a alƙalina ai almubugi dina masu ƙi ga wanga mugun aiki naku da shirka saboda haka ni ina cikin masu adawa da wannan aiki naku ba na ƙaunar wannan aiki naku to sai na uku sai asaja'u asaja'u shi ma yana daga cikin fununu na ilmul bade shi ne ce wa saja'in to me saja'u as-saja'u shine tawafuqul fasilataini abinda ake nufi da tawafuqul fasilataini kamar ƙarshen ayoyi ko ƙarshen waƙafi inda ake tsaya ake aje magana ya dace da juna ka faɗi jimla sai kai waƙafi akan wata kalma sannan ka sake faɗin wata ta biyu shi ma ka yi waƙafi to da waƙafin ta farko da ta biyu in suka yi tawafuki to wannan ana kiran shi sajarun musamman in ya zama wazaninsu ɗaya in ya zama ma'auninsu ɗaya to ana kira ne da sajarun da malamai wasu sun karhanci cewa a kira saja'i cikin alkur'ani wasu suna kiransa da tawafukul fasilataini to kama waccan aya da muka fara kawo ashe layin saja'i take ba layin jinasi ba malakum la tarjuna lillahi wa qara wa qad khalaqakum atawara to a tsawara waƙara sun soma abin nan galiban dai za ka ga ana ƙarewa da harafi ɗaya a kashe mana su kawai kashe su kawai malam babu bukatar fanka ne saboda haka galibi za ka ga suna ƙarewa da harafi ɗaya wa ƙara ya ƙare da ra'un a tsawara shi ma ya ƙare da ra'un sannan can faɗin Allah ta'ala fiha sururun marfu'a wa akwabun mawdu'a to wannan duka ana kiransa da sajai eh wal mursalati urfa wal asifati shi ma wannan jinasi ne innal abarara lafi na'imin wa innal fujjara jahim na'im kaga don harufa ɗaya aka ƙari da su yawa to duk zancen da ya zo da wannan siga to ana kiran shi ana kiran shi sajai to sai alƙalbu ba alƙalbu wancan a matsalahul hadisi ba su ma malaman balaga suna da ƙalbi sun ce ƙalbi shine ka zo da magana ta yadda tana karantuwa bil wajahaini in an fara daga farko ana iya karanta ta in an ɗauko ma daga ƙarshe ana iya karanta ta ta kowace fuska ka so ka juya magana kana iya juya ta ba ka da matsala kamar misali a wa rabbika fakbir ko wa rabbaka fakabbir to wannan aya in ka ga dama kana iya ɗaukowa daga ƙarshe kuma ka dawo baya kuma lafazin bai canza ba in ka ga dama sai ka ɗauko daga ƙarshe eh sai ka sake dawowa sun kuye shi suke kira alƙalbu amma dai wannan bai da wata doguwar fa'ida galibi bokaye sun fi amfani da da wannan amma dai malaman balaga su tun da salo ne na zance su ba ruwansu kamar cin wani faɗin mawaƙi mawaddatuhu ta dumu li kulli haulin wahal kullun mawaddatuhu ta dumu to wannan baiti in ka ga dama kana ya ɗaukowa daga ƙarshensa ƙarshen ajaz ɗinsa ka sake dawowa daga shi in ka ga dama kuma kana ya farawa daga farko ta kowace fuska yana iya karantuwa to duk zancen da ya zo da wannan siga ba kowane larabci a haka ba duk tsarin magana da ya zo da wannan siga ana kiransa da alƙalbu sai tashri'un wasu na kira ne da taushihun shi kuma wannan malaman ilmul arus su suke amfani da shi shine suka ce bina'ul baita ala qafiyataini يصح المعنى والوزن إذا وقبت على واحدة منهما شيني كجنا قصيدك akan kafiya guda biyu mun san kafiya ko ko ba mu karanta ilmul arud ba ba mu san kafiya ba eh eh na'am kafiya kamar ya ƙarshen baiti in ka ce ƙarshen baiti ma'ana ka bata da fa'ida dole sai ka yi tafsiri wannan rawiyi ake kiransa rawiyi ba kafiya ake kiransa ba wazani bahar ake kiran wannan abinda za ka gina waka a kansa kafiya ai larabci ne ba da cewa kafiya to kamar ya kan kawo misali wannan rawiyi ai shine wancan ya faɗa rawiyi ake kiransa eh ta wannan wazani kenan wazani shi ke ba da wagga ma'ana da kake fada ba kafiya ba na ina wani to sai a gwada a gani ko a abinda ake kira kafiyatul bait kamar baitin farko da yace ilmul badi'i wa huwa tahsilul kalam ba'da ri'ayatil wuduhi wal maqam a to akwai kauli biyu hatta su karagar su malama a rutin sun yi saɓani wasu ka ce kalmar ƙarshe ba harafi ba kalmar ƙarshe ita ce ƙafiya an gane? yawwa saboda haka a wannan baiti wacce kalma ce ta ƙarshe eh ita ƙarshe ko? to a wurinsu su masu wannan ra'ayi shi ne kafiya to sai ya zan ka gina baiti kwaya ɗaya kuma yana da kafiya guda biyu kuma duk wadda ka ga dama don ƙa'idar kafiya sai akan ta ake tsayawa kamar matsayin aya take ko kuma mu ce waƙafi to sai ka gina baiti kwaya ɗaya amma kuma don asali baiti ya zama yana da kafiya guda to amma kuma in fasaha ka ta yi yawa ya zan ka isa kana jin kanka to sai ka zo da kafiyoyi guda biyu in ka ga dama ka tsaya ga ta farko in ka ga dama ka tsaya ga ta biyu amma al'asulu shine ko ne baiti ya zaina da kafiya guda an fahimci wannan ko wasu kuma malamai suka ce a abinda kafiyar baiti shine harafin ƙarshe harafin ƙarshe wanda baiti ya ƙare kanshi kamar mimin ba shine na ƙarshe ba to sai ka koma baya gare shi an gane duk harafin da ya fara da haraka kuma an samu sakini tsakanin su to daga wannan harafi zuwa harafin na ƙarshe shine kafiya ka ce eh gamar da ya ce ba da ri'ayatul wuduhi wal maqam kaga mimun shine karshe ko gabanin mimu akwai mi alif kaga sakini ne to kamin mimu akwai mi to daga qaf zuwa ma din nan shine shine kafiyal bait wanda shine ra'ayin al-imam sibawai rahmatullahi alaihi to duk ra'ayin da aka dauka daga cikin ra'ayoyin nan guda biyu almuhim su idan sun ce tashri'i wasu suna kira ne da taushe to shine baiti ya zan yana da kafiyoyi guda biyu duk wadda ka ga dama kana iya tsayawa a kanta in ka ga dama kana iya share ɗaya ko baitin yana nan lahiya lau misali akwai wani baiti da wani mawaƙi ke cewa يا خاطب الدنيا الدنية إنها شرك الردى وقرارة الأكدار wannan baiti kafiya biyu ke da shi bahar ɗinsa alkamil ya khatibaddun mutafa'ilun shi ake kira alkamil mutafa'ilun mutafa'ilun mutafa'ilun har sau shida wannan shine albaharu al-kamil baharin sudaliya ina kwana baharin sudaliya da sauransu musamman shehu abdullahi yana yawan amfani da shi a waƙensa a to shi wannan baiti da ya faɗa na ya khatibar duniya yana da kafiyoyi guda biyu kafiya ta farko sharakun rada wa qararatul akadari in ka ga dama kana cewa ya khatibar duniyar daniya innaha sharakun rada sai ka yi waƙafi mutafa'ilun mutafa'ilun a nan baitin ya zamo majizu albaitul majizu shine a shafe wata taf'ila kama wannan mun ce yana da abin nan a jaza guda shida eh to idan aka shafe guda a sadarul bait aka sake shafe guda a ajazul bait to baiti shi ake kira almajizu almajizu in kuma aka tabbatar da su to baiti ya zama cikakken baiti kenan albaitu tam cikakken baiti kenan to idan ka karanta shi da ya khatibar duniyar da niyyati innaha mutafa'ilun mutafa'ilun mutafa'ilun sharakun rada wa qararatul akadari mutafa'ilun mutafa'ilun mutafa'ilun a yanzu baiti ya zama cikakke in ka ga dama kuma kana iya shafe kafiyar ƙarshe ƙararatul akadari sai ka shafe ta sai ka tabbatar da sharakun rada sai baitin ya koma mutafa'ilun ya khatibaddun mutafa'ilun yaddaniya mutafa'ilun yati innaha mutafa'ilun sharakun rada mutafa'ilun ya koma almajizu albaitu sara majzu'an to wannan shi malamai ke kira at-tashri'u eh in baka da hazzi a ilimin waka ba za ka gane abin da ake nufi eh ambaninsa dai in ka tashi rera baiti ko kasida to kana da wannan damat eh kana da wannan damat ya daga cikin fasaha wadda ke nuni kan cewa mutum ya zamo cikakken adibi ya zamo cikakken adibi to yana da yawa sosai kwarai da gaske wani na cewa darun mata adhatka fi yaumiha abakat gadan cikin wancan ne baiti na biyu ke da shi ma kafiya guda biyu gare shi to haka dai suke kawo a misalinsa yana da yawa a waƙoƙi na larabawa albuhuru sha'iriya guda goma sha shida asali sha biyar ne da shi ahmad bin khalil alfarahidi shi ya ƙirƙiro su a malamin siba wahini yadda wasu ke kawo hikaya cewa siba waihe ya taso a hannunsa ya yi karatu amma sai allah ya daga darajar nahau ta hanyar almajirin ba ta hanyar malamin ba kuma malamin ga shirayi to yadda suke faɗa duk da wasu na ta labarin to sai abin ya so mai rai shi malamin cewa gashi shi ne malam shi ya karantar da almajiri ne kuma almajiri ne yana neman ya fi shi shahara ko ina ka je siba wahi kawai ake fada kuma gashi yaro matashi siba har ya bar duniya shekara talatin da uku ne gare shi ko da hudu eh to sai abin ya dame shi sai ya tashi cikin dare ya roƙi allah allah shi shi hore mai ilimin da duk duniya babu wanda ya taɓa sanin wannan ilimin duk wanda zai san shi to ta kan shi zai san shi ya yi ta addu'a ya yi ta addu'a ya can ɗakin ka'aba ya yi ta ya yi ta ya yi ta yana nan sai Allah ya mai ilhamin ilmul arut shi ne sai ya zo ya aza wa'yannan auzani guda goma sha biyar daga cikinsu akwai alkamil akwai al-tawil فعول مفاعيل فعول مفاعيل فعول مفاعيل فعول مفاعيل akwai albahar albaharul wafir mufa'alatun mufa'alatun fa'ulu mufa'alatun mufa'alatun fa'ulu akwai arrajas mustaf'ilun mustaf'ilun mustaf'ilun mustaf'ilun mustaf'ilun mustaf'ilun akwai albasit mustaf'ilun fa'ilun mustaf'ilun fa'ilun baitin alburda kenan wazanin alburda mustaf'ilun fa'ilun mustaf'ilun fa'ilun to haka yi ta kawo har zuwa na ƙarshe to ana nan sai almajirin almajirinsa wasu mana cewa almajirinsa ne ana kiransa al'akhfashu bayan shi Allah ya mai wannan ilhami ya aza wannan ilimi kaminsa babu wanda ya taɓa sanin wani abu ya ilmul arut amma haka waƙoƙin larabawa akwai ilimin amma ba wanda ya taba fitowa da shi su da duk sha'ara nan da aka yi su umru'ul qais da antara da labid da sauransu duka bisa waɗannan ƙa'idodi suka yi waƙoƙinsu duk ƙasidar da ka gani tana da wazani kowace iri ce to haka ya zo ya rarraba musu wannan auzan imru'ul qais ƙasida ce kaza misali kifa nabki min zikira habibin wa manzili baharin ta kaza fa'ulun mafa'ilun fa'ulun mafa'il haka haka aka rarraba musu to daga baya shi al-akhfash akwai as-sagir akwai al-awsat to shi al-awsat sai ya zo shi kuma Allah ya mai fatahin bahari guda cewa ga wasu waƙoƙi cikin auzanu ɗin da shi Ahmadu bin Khalil ko alkhalil bin ahmad ya aza ba su da wazani shine sai ya aza baharin almutadarak almutadarak da sai suka zamo sha shida kenan to duk waka ta duniya inda ta larabci ce hadda ta hausa ma ba za su ƙetare wannan auzanu ba su ne umda to kai ma in za ka yi waka sai ka yi amfani ka ɗauki baharin da ya ma daɗi in wasfi za ka yi ka nemi baitin da ya dacewa da wasfi ka yi in rasa'i za ka yi ka nemi wazani kai ba baiti ba ka nemi wazanin da ya fi dacewa da rasa'i ka yi amfani da shi in madahu yabo za ka yi ka yi amfani da wazanin da ya fi dacewa da madahu sai ka yi to haka kuma sharaɗi ne na ka zamo malami sai ka san wannan fannin duk ilimin da ka sani in baka san wannan ba to kana da saura kana da saura saboda e saboda illa na rashin ilimin zai haifar da abubuwa da dama na farko akwai ulumu da dama da an ka rubuta a waƙi to kai in ba ka da ilimin hadda jan baitin ma ba za ka iya ba in ba ka kiyaye ka'idar nahau to ba za ka iya kiyaye ka'idar ilmul arut a gari to dole sai ka san shi misali in za ka yi nahau dole wasu abubuwa dole dai ka yi alfiyatu bin malik to waƙe ce baiti dubu da wani abu to ya za ka yi a gani in za ka yi musalawar hadis haka su ma alfiyatul hadis ta asiyuti ta al'iraki duk waƙe ne rubuce-rubuce da dama loga haka za ka yi ta cin karo tauhidi ma gashi nan suna ta yi to in ba ka da ilimin sai ka yi taɓarna da ka ja baiti in ba ka da ilimin ana ganewa za a san cewa kawai kayi hawan kawara ne ta insha Allahu a zuwa gaba yana da kyau a nemi manzuma ko wani littafi da za a karanta su ma a san istilahatu na ilmul arut saboda ya taimaka ilimi ne mai sauki amma kuma an ɗokai da wahala yana cikin ilmomi da sun kafi sauki a ilimin luga yana da sauki kwarai da gaske saboda jami'uhu istilahat istilahohi ne kawai kaza kaza kaza kaza as-sababu al-watadu al-fasila al-kubra as-sughra da makamantan su sune to in ka haddace su ka kiyaye su ka san su shikenan baka da matsala illa shi bai yi sai da haddace shi duk abin da an kawo sai ka haddace la yugadiru sagiratan wala kabiratan illa ahsa to wannan dai dan ishara ne shi wannan littafi ba matsala malam ya dai su dai to a kara shi wannan littafin wane bahari an ka ya amfani da shi eh a abarta ga eh abarta dai abarta dai wane bahari an ka yi amfani da shi wa tashri'in warat haka tashri'i shi ma ya zo cikin fannin ilimin badi'i wanda yake lafzi kenan ya ambaci abubuwa guda biyar kenan akwai aljinas akwai arraddu akwai assaja'u akwai alqalbu akwai at-tashri'u duka waɗannan ilmul badi'i ne lafzi to za a shekashi na biyu wal ma'anawi saboda haka ku binciko muna wane wazani ne wannan manzumar take kuna iya ganewa ana iya fahimta kuma to ai mun yi bayani tun farkon karatu mun faɗi wazanin ko ban faɗa ba to mi mun ka ce to tun farko ai ya faɗa shi kan shi balabe ya faɗa to kai ka ce ba rajas ba ne to ba rajas ba ne menene ne to sai wal ma'anawi sai al ma'anawi wa huwa kat tashimi kama at tashimu at tashimu a malamai suka ce shi kuma wani nau'i ne na na ilimin badi amma ta fuskar ma'ana shine mai magana ya zo da wani abu ƙarshen maganarsa wanda yana ishara zuwa ga abin da ya fara maganarsa da shi to wannan ana kiransa da at-tasheem kamar faɗin Allah ta'ala wa ma kana Allah liyazlimahum walakin kanu anfusahum yazlimu aga awwala Allah ya kore makansa zalunci ko can kuma ƙarshe sai zo da wata magana wadda take dai magana ne akan zalunci shine tabbatar musu da zalunci su kafirai sai ce walakin kanu anfusahum yazlimuna to lafazin yazlimuna da can wa ma kana Allah liyazlimahum wannan ana kiran sa da at-tashim at-tashim ya kore ma kansa abin can ƙarshe kuma sai ya tabbatar musu wannan abu a gani to me hikimar cewa walakin nan walakin kanu anfusahum yazlimu hmm? menene menene fa'idar wannan magana misali abinda ake son a ce su ne azalumai amma ba a hito karara ba eh sai aka ce walakin kanu anfusahum to ai ba kawunan su dai suke zalunta ba shi kan shi Ubangijin sun zalunce shi. Ina ba taran gani, kaga ba a ce kawai a zalumai ba ne, ba a ce an tumun zalimuna ba. A sai aka ce ku kuna zalunta kawunan. Kenan in mutum na zalunta kansa mine ne? A zalumi ne. To ha za yi san ma tashiman. Wal jami'i, haka na akwai aljamu. aljam'u shine ka tara abubuwa mukhtalifa daban-daban sannan ƙarshe sai ka yi musu hukunci guda can Allah ya ce almalu wal banuna zinatul hayatid duniya aga aka hada da almalu da albanun almalu daban albanun daban amma daga ƙarshe duka aka ce mi sai aka yi musu hukunci guda to wannan ana kiransa da aljam'u a ilimin balaga to sai ce wa tafriqi haka nan akwai at-tafriqi wa taqsimi attafirik shi ne rarrabawa a kawo abu sai a rarraba su a faɗi kaza da kaza da kaza da kaza da kaza a takasim shi kuma a zo a rarraba a ce wannan kaza ne kuma hukuncinsa kaza bambancin su bambancin attakasim da attafarik shi attakasim za a kakkasa sannan kuma kowanne za a faɗi hukuncin kowanne amma attafarik kawai rarrabawa za a yi to da shi aljam'u da attafriqu da attaqsimu duka wasu ayoyi zaka ga sun tara su gaba ne can suratul hud Allah ya ce yawma ya'ti la takallamu nafsun illa bi iznihi to wannan da aka bude zance da shi ana kiransa da aljam'u a wannan rana Allah ya ce la takallamu nafsun babu wata magana da za ta yi rai a nan kowa ya shiga musulmai sun shiga kafirai sun shiga kowa ma ya shiga to wannan jam'i ne kuma sai aka sake dawowa aka yi attafari aka ce faminhum shaqiyyun wa sa'id to wannan ana kiransa da attafari cikin nafsu din can da aka ambata saboda na kira ce fi siyakin nafi saboda haka ta'um kowa ya shiga sannan aka sake dawowa aka ce daga cikinsu akwai shaƙi sannan akwai sannan aka sake dawowa kuma aka yi attaqasim fa ammal ladzina shaqu fa fin narihum fiha zafirun wa shahiq taqasimi kenan aka ce khalidina fiha ma damat as-samawati wal ardu illa ma sha'a rabbuk inna rabbaka fa'alun lima yurid kuma aka sake cewa wa ammal ladzina su'idu to kaga kowane an faɗe shi kuma aka faɗi hukuncinsa to wannan shi ake kira da takasi na'am aljam'u na'am kawo ayan kawo na'am na'am to na'am Na'am. Duka ta yi mushabaha da wannan aya. An yi aljam'u, sannan an yi attafari, sannan an yi an yi attakasim. Sannan akwai walƙauli bil mujabi. Akwai abin da ake kira da alƙauli bil mujab. Wasu suna kira ne da al'usulubul hakim. Alƙauli bil mujab shine mutum ya yi magana ya faɗi wata sifa kai kuma sai ka zo ka ambaci wannan sifa ɗin amma sai ka tabbatar da ita ga wani to wannan ana kiransa da alƙaulu bil mujab misali a mutum ya ce maka zaidun alimu sai ka zo ka ce a amrun alimu wannan siffa ta ilimi da ya tabbatar da ita ga zaidu sai kai kuma ka sake dawowa ka tabbatar da ita ga amur to wannan ana kiransa alƙaulu bil mujab shi ya tabbatar ga wani abu kai kuma ka sake tabbatar da ita ga wani abu wanda ya saba ma wancan na farko kamar faɗin Allah ta'ala kan munafukai ya ƙulu na la'in raja'ana ilal madinati ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون منافقي suka ce in mun koma madina wato masu daraja manya kenan su ne al'az za su fitar da al'azal al'az suna nufin kawunansu kafirai al'azallu kuma suna nufin muminai tare da annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce manya waɗanda suke da izza za su fitar da waɗanda suke ƙaskantattu to da Allah ya tashi musu raddi ka san balaga ta alkur'ani sai ce walillahi al'izzatu wali rasulihi walil mu'minina kaga ba a ce ba a kula kan cewa a ku ne ƙaskantattu ba kawai da aka zo ɗaya sai aka tabbatar da sifar waccan izza da sun ka jingina makawunansu don ba tasu ba ce sai aka tabbatar da ita inda dama nan na take shi ne ga Allah da manzon Allah da muminai wannan raddi ne amma a fakaici ba hito musu dare aka ce ƙarya kuke yi ku ne al'azal muminai su ne al'az to wannan ana kiransa da alƙaulu bilmujab haka kuma ya daga cikin nau'insa a mutum ya yi maka tambaya sai ka ba shi amsa daban abin da ya tambaye ka daban abin da ka ba shi amsa daban ba wai don baka fahimci abin da ya tambaye ka ba saboda cikin mas'ala akwai abin da ya yi mahimmanci shi ya kamata ya sani wai bai tambaya kansa ba kamar can yas'alunaka 'anil ahilla qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj su abinda sun ga tambaya wai sun ga in jinjirin wata ya fito yana fara fitowa yana silali ko sannan yana ƙara yiwa sama yana ƙara girma yana ƙara girma sai ya cika in ya cika kuma ya sake dawowa yana ragewa wai mi a hikimar ta sa ya haka sai Allah ya ce su wayannan jirajirai da kuke gani ai mawaƙi ne linnas sai aka faɗa musu amfanin ahilla ne ba aikinsu ba tambaya da ba amsa da ba wannan al'usulubul hakim ake kiransa ba wai don ba a gane abin da suke tambaya a kansa ba an sani ko kuma alƙaulu bil mujab an san abin da suka tambaya amma bai da wata fa'ida to da an ba su amsa me amsa za ta amfane su abin da ya kamata su tambaya me amfanin jirajirai shi ya kamata su yi to amma ba su yi ba to sai malam ya ce wata jiridi haka mata jiridi yana daga cikin ilmul bade al-ma'anawi me ma'anar tajiridi tajiridi shine abu yana da wata sifa to wannan sifar da ya siffantu da ita sai ka sake ɗauko wata sifa kuma ka sake ɗauko wata sifa irin wannan sifa ɗin sai ka tabbatar da ita ga wani abu wanda ba wannan abin ba ko kuma tijiridi shine kana son ka fara magana da kanka amma sai ka zo kana amfani da damiri kamar da wani kake magana kamar magana ta wani ce kai ba taka ba kamar can albusiri da yake cewa amin tazakkuri jiranin bizi salami eh mazajta dam'an kaga mazajta dam'an jaramin makulatin bidami to ai da kansa yake amma sai a reda mira abokin magana ko ba haka ba eh da kansa yake a mazarta dam'an yanzu ka garwaya hawaye ne jaramin makulatin wanda ya gudana daga kwayar ijiya bidamin tare da jini min tazakkuri jiranin saboda ka tuna masoya to da kansa yake ha to ha za yi son mata jaridan eh yanzu ya tuɓe kansa kamar ba da kansa yake magana ba to haka daga cikin nau'insa Allah ta'ala yana magana akan jahannama da ya ce lahun fi hadarul khuldi aga lahum fiha fiha haɗin na yana koma zuwa ga jahannam kuma darul khuldi jahannama ɗin ce sai aka ɗauko mata wata sifa kamar jahannama daban darul khuldi daban mubalagatan don a kai matuƙa cewa za su dawwama a gidan kaga ba cewa an kai za su dawwama a cikin wutar ba sai aka ce a'a lahum fiha darul khuldi kenan tunda akwai gidan dawwama kuma an tanade shi ne don su za su dawwama kenan to wannan ana kiransa da tajridi ko kuma ka ce inna limin zaidin sadiqun hamimun soyayyarka ta yi ƙarfi da zaidu ku saboda mabalaga ka ce kai ni ina da masoyi daga zaidu ni ina da masoyi daga zaidu wato kamar ka suranta akwai wani masoyi akwai wani masoyi da ka zana a ƙwaƙwalwarka wanda yake wani zaidu kuma ba haka ba ne zaidu ɗin kake nufi shi ɗin dai kake nufi ba wani ba waljiddu ko aljiddi aljiddi shi kuma shi ne ba'a ko bananci da hausa da ana faɗa shi ne ka faɗi magana kana nufin yaban mutum amma kuma cikin ba'a ko ka soke shi amma da sunan eh da sunan ba'a haka eh wasa-wasa amma kuma sai ka ɗan soka mai magana haka ta wannan ana kira zada aljid eh ko da hausa yana faruwa kamar ta wani mawaƙi ke gaya wa ɗan uwansa yake cewa a riƙika a riƙika bismil ilahi a riƙika min bukuli nafsika allah ya shfika eh ce ine maka addu'a ine maka tawada are da suna Allah saboda baka da lafiya kai kamar ka ce wani ciwo ne kamar ciwon kai ko wani abu sai ce min bukhuli nafsika ba wani ciwo ne ke nufi ba ciwon rowar da ke cikin rayuwarka Allah Allah ya shi ka mai yiwa Allah ya baka lafiya ya ga wannan menene eh eh to wannan ana kira kaga cikin ba'a ko to wannan ana kira zara aljiddu mm sannan akwai attibaq attibaq shi kuma shine cikin zance ka ambaci lafuzza guda biyu amma kishiyoyin juna ɗayan kishiyar ta ƙarshe ce ta ƙarshe kishiyar ta farko ce kawar faɗin Allah ta'ala akan ashabul kahfi wa tahsabuhum ayqazan wa hum ruqud ayqazan ruqud kishiyoyi ne rukut masu bacci wanda suka kwanta suna bacci ai kazan kuma wanda suka falka kaga kishiyoyi ko ba kishiyoyi bane to ha za yi san ma tsibaqan ibaki ake kiransa wat tawkid sannan akwai tawkid abinda suke kira da tawkidul madhi bima yushbihu az-zam ko tawkiduz zammi bima yushbihu al-madha eh shi ma da sauran kama wani da yake yabon wata ƙabila ya ce wala aiba fihim ghaira anna suyufahum bihin na fululun min ƙira'il kata'ib ce mutanen nan babu wani aibi da a gare su kaga haza madahun ko a zahiri sai ce amma ghaira anna suyufahum sai dai takubban su bihin na fululu duk sun kakkarye fi ƙira ilkata'ib saboda gwabzawa da rundunonin yaƙi idan ka je faɗa an ka karya ma sanda kaga alamu ya nuna mi an karya ka ka je faɗa takobinka an naɗe shi ko an ƙalle shi alamu ya nuna mi to ka gani to wannan shi na yi saboda haka a تأكيد المدح ne بما يشبه الضم yana dai sun ya nuna cewa su jarumai ne ta wata fuska kuma ta wata fuska kuma ragwaye ne kawai misali ka ce zaidun karimun ghaira annahu la yakhsha al-faqara zaidu kam mai yawan kyauta ne amma bai tsoron talauci bai tsoron talauci to wannan shi ma ta'kidul madhi ne bima yushbihu zamma kama akwai dan suka suka a ciki cewa ghaira sai dai to da kaji an ce sai dai akwai akwai illa ko mhm ko kuma zaidun la khaira fihi illa annahu bakhilun zaidu babu alkhairi tare da shi sai dai marowaci da ta'kidu zammi bima yushbihu almadhaki mm. To, saboda haka yana nan da yawa a larabci, ko fulanun nan mamun, illa annahu kazzabun. Wani annamimi ne, sai dai kawai dai makareci, mai yawan ƙarya ne. To kaga ayyabe shi kuma an soke shi kamar an haɗa kuma da ɗan yabo-yabo a ciki. Wal'akasi, haka akwai al'aksu. Menene al'aksu? shine suka ce ka ambaci lafazi farkon zance ka gabatar da lafazi kai farkon zance kuma ƙarshen zance ka rufe magana ka da shi wannan ana kiransa da al'aksu ko kuma eh aka ne abinda ka fara magana da shi sai ka rufe magana ka da shi kamar can yi khurijul hayya min almayyiti wa yi khurijul mayyita min alhayyi aga an fara da yi khurijul hayya an fara da alhayi ko kuma an kare da alhayi to wannan ana kira ne da al'aksu don kamata ya ce yi khurijul hayya min almayyiti wa yi khurijul hayya min almayyiti to sai ba a faɗa ka ba sai aka akasa to wannan ana kiransa da al'aksu war ruju' akwai kuma dawowa ilmul badi ya tara abubuwa ko shi yasa za ka ga abu ɗan kaɗan amma to arroju shi ne mai magana ya magana kuma ya sake dawowa ya walwala maganarsa saboda wani abu da ya bayyana gare shi kila na kuskure ko kuma magana ba daidai ba ne misali kace zaidon alim ce bal zaidon jahilu ka kawo walwale to haza ruju'un eh kai taraji'i kenan eh to bata wadda ni na cewa zai da malami ne yau ya bayyana gare ni jahili ne al-iham na na a ba su shiga shi nasu wal mansuh daban tunda galibi shi an nasu wal mansuh abubuwa guda biyu ne ko dai a kawo irin wanda aka ɗauke ko a kawo wanda ya fi shi amma shi a ruju ana ya kawo wanda ma yake da mafi ƙarancin daraja sama ga wanda an kawalwai yanzu da ilimi da jahilci wanne ne kuma shi tifka da walwala ne ka ƙulla ka walwale shi kuma annasu ba haka ba ne na'am eh nan take ba tare da jinkiri ba kaga annasu kuma sai an samu to wannan ke sai al'iham al'iham wasu suna kira ne da attauriya attauriyatu shi ne ka ambaci lafazi yana da ma'ana guda biyu akwai ma'ana ta kusa akwai ta nesa amma kai ta nesa haka ne ba ta kusa ba eh to tauriya ke ne gabacin annabi ibrahim lokacin da sarkin na ya tambaye shi game da matashi saratu ce ya kake da wannan mata ya ce uhuti lafaza al'uhutu yana da ma'ana guda biyu akwai uhuwa nisbiya nasabiya akwai uhuwa diniya eh to ma'ana ta kusa wacce ce a ta kusa uhuwa nasabiya to amma shi ba ita yake nufi ba yana nufin uhuwa diniya to wannan ana kiransa da mi tauriya ko? Allafu wa nashur eh dunkulewa sannan daga baya a sake budewa kamar ka nade tabarma kuma ka sake dawowa ka to shine allafu nadewa annashru shi wannan yana da yawa ma a qur'ani shi kuma anassa shine a faɗi abu jumlatan ko tafsilan sai a sake dawowa daga baya kuma a yi bayanin kowanne daga cikin wa'ancan abubuwa da aka an faɗa a dunkule ko tafsilan amma bi suratin latifatin jiddan amma ba ƙarara ba ta fuskar ishara kawai misali faɗin Allah ta'ala wa min rahmatihi ja'ala lakumul laila wan nahara kaga ambaci mi al-lail da an-nahar an yi allafa kenan to sai aka sake dawowa aka yi annashru aka ce litaskunu fiha eh wa litabtagu min fadli to litaskunu fiha yana munasaba da mi ja'ala lakum al-laila wa litabtagu fihi min fadli yana munasaba da mi to shi annashru saboda haka litaskunu fiha ana magana ne akan al-laili da ya gabata sannan kuma walitabtagu fihi min fadlihi ana magana ne da annahar da ya gabata amma haga bi suratin latifa ba karar an ka fito ba an ka ce kai dare ga naka kai yini ga naka to wannan ana kiransa da allafu eh to kala biyu ne akwai allafu wan nashru al murattab ya zan a kawo su jere ya zan wanda an ka fara ambata to in an zo kuma nashar shi za a fara bayani a kansa kaga dare an ka fara ambata shi yasa da aka zo sai aka fara ambata abin nan as-sukun sannan daga baya sai aka ambaci ibtiga'ul fadli to wani lokaci kuma akan samu allafu wan nashru al-mushawwash shine in aka akasa wanda aka fara ambata ba shi an ka fara bayani ba sai an ka fara bayanin na ƙarshe kamar can wala tusa'ir khaddaka linnasi wala tamshi fil ardi maraha sai ce mi inna allaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur an yi allafu wan nashru al mushawwash mi an ka fara ambata wala tusa'ir khaddaka linnasi sannan mi wala tamshi fil ardi maraha wannan duk ana kiran shi allafu to da aka zo wajen annashuru sai aka ce inna Allah la yuhibbu kulla mukhtalin al mukhtal shi kuma yana munasaba da mi al mashu eh kaga ba shi an kawara ambata ba wala tusair khaddaka mushawwash ke eh sannan aka ce fakhur shi kuma yana munasaba da bi eh wala na farkon to kaga allafu wan nashu al mushawwash kenan sai walistikhidam alistikhidam alistikhidam shi kuma ka ambaci lafazi daga ƙarshe sai ka kawo mai damiri wanda ka koma zuwa gare shi amma ba hakikatan ba damiri yana koma gare shi amma laisa hakikatan kila da yana koma zuwa ga ma'anarsa ko kuma lazuminsa kabar faɗin Allah ta'ala faman shahida minkum shahara falyasumhu aga faman shahida ko ashahara mahallu shahada an ambace mi ashahara me ashahar hmm a ashahar me ashahar na'am alhilal shi ake nufi anan eh faman shahida minkum ashahara eh to ai aya an kaja saboda haka ana alhilala ake nufi ai faman shahida minkum alhilala za ga haka malaman tafsiri suke fassarawa kaga hilala an ka ambata kuma da aka zo ƙarshe sai aka ce falyasumhu falyasumhu me ma'ana fassara falyasumhu me zai azumta kenan ba alhilal ba eh kenan ba alhilal ba ko ba haka ba ba za ka ce falyasumhu ay falyasumul hilala ba a falyasum ayyamal filal shi ake nufi to wannan ana kiran sa da alistikhidam faman shahida minkum ash-shahra ash-shahra sai ka ce alhilal falyasumhu ya azumunci kwanakinsa kaka ce ya azumunci wata don wata ba azuminsa ana azumin zamaninsa lokutansa kwanakinsa to wannan ana kiransa da alistikhidam sai as-sauqu as-sauqu shi kuma a shine a kawo abin da an ka sani amma sai a nuna kama an jahilce shi sauƙul ma'alumi masaƙal majhuli eh an san abin amma sai a zo da shi da siga kamar mai magana bai san shi ba su masu inkara alkur'ani suna cewa wani lokaci su ce tsafi ne kwarce ne wani lokaci su ce waye waye sai Allah ya ce afa sahirun haza yanzu shi wannan tsafi ne bokanci ne a ga istifahimi kamar shi mai maganar kace bai san hakikatal amri ba ko am antum la tubsiruna to wannan ana kiran sada as-sauku saboda tambaya tana nuni kamar mai tambaya bai san menene yawwa ehem ko kuma can wa inna au iyyakum la ala to wannan kenan masaqul ma'lumi masaqal majhuli ka ɗora abin da aka sani a mahallin abin da aka jahilta a zahiri kamat ba a san shi ba ko ba haka ba ai Allah ya fi kowa sanin alkur'ani ba sihiri ba ne amma sai zo da siga ta istifahami afa sihirun haza yanzu wannan sihiri ne kaka iya cewa a zahiri babu bukatar a yi wannan istifahami to akwai dalilin da yasa aka yi shi me dalili ba zai gaya mana dalili kun yi shiru ƙwar'ani ake fa ba ilmul arut muke ba na'am iswa to ina wani shi kenan yana da kyau yana abubuwan gama dinga hararo su shi zai taimaka mana sai mu ƙara fahimtar me eh na'am na'am eh shi ma a sauƙi ne duk wannan babin ne saboda annabi musa ya san cewa su sun kare ne shi kuma shi ma fir'auna ya sani yana da yawa a ƙur'ani yayi istifham ko su malaman balaga suna kira ne istifhami amma ba kowane istifhami suke kira haka nan ba wani su kira shi istifhamu ta ƙaririn wani kuma su kira shi istifhamu ta ajibin to sai wa taujihu sai taujihi shi kuma taujihi kuma shine ka ambaci mai magana ya ambaci lafazinsa amma yana da ma'ana guda biyu kuma an jahilci wace ma'ana ya kanu ko wace ma'ana lafazin na iya ɗauka amma mu ba mu san wadda ya nuhi ba to ha za taujihun an gani? yawwa kama faɗin mawaƙi da yake cewa khatali amrun ƙiba laisat ainihi sawa wai ya ce amru ya saƙa masa riga abin sawa ya ce amma idanunsa ba daidai suke ba to me ma'ana idanunsa ba daidai suke ba ya tamil yana nufin makanta cewa ba daidai suke ba yana yiwa yana nufin makanta eh sannan yana yiwa a'a ba daidai suke ba wata ta ɗara wata kyau wata ta ɗara wata girma wata ta ɗara wata ƙarfin gani to mu ba mu san wanda yake nuhi ba to in ka zo da wannan siga akan kira wannan taujihun sai wa tawfiq wanda wasu na kira ne da mura'atun naziri shi ne a kalli abubuwa in suna da munasaba da juna sai a haɗa su kamar faɗin Allah ta'ala wa shamsu wal kamaru bi husban aga da shamsu da alkamar suna da munasaba ko ba su da to sai aka haɗa su aka ce bi husban sannan ya ce wa najmu wa shajaru ya sujuda da an najm me an najm taurari eh itacen da ba su da kwabri shine an najm hmm yawwa an najmu bi iskanil jim in ka ce an najm bi fathil jim shine tauraro to sai aka ce ya sujudan to kaga da an najmu da ashajru suna da mi munasaba shi yasa aka hada su da alqamaru da ashamsu suna da mi kaga ba a hada rana da annajam ba ko ba ce wa shamsu wan najmu ba saboda ba su da mi to wannan ana kiransa da mura'atun naziri ko kuma at-tawfiqu shine a kalli abubuwa a ga sun yi munasaba sai a gwamaya su wal bahath to akwai abin da suke kira albahas albahas bincike ko to amma su ba shi suke nufi ba shine kalizm ta ma mai abokin magana ka hujjar da za ta sa dole sai ya yi shiru bai da abin da zai cewa da wani ana kira ne da albahas eh ma'ana ka kai matuƙa wajen hujjance shi ka yi mai ilzami ka lizimta mai wani lazimi wanda babu da zai yi sai dai ya sallama kawai kamar faɗin Allah ta'ala da ya ce ya ayyuhan nasu in kuntum fi raibin min al-ba'si sai ce mi fa inna khalaqnakum min turabin in dai hakuna shakka akan tashi alkiyama to mu mun halice ku daga turda bi ma'ana in kun isa ku ƙaryata ku ce ba daga ƙasa an ka halice ku ba kenan in ba ku yi inkarin wannan to bai kamata ku yi inkarin tashin ku daga kaburbura ba to wannan ilzami kenan albahas kenan to dole su sallama don wancan bai'iwa su yi inkarinsa in har sun yi inkarin alba'asu to ba za su yi inkarin cewa daga ƙasa an ka halicce su ba da wannan babu wanda ya taɓa inkarinsa cikin kafirai to wannan ana kiransa da albahas Hmm? Hmm. ko kuma ilzamul ilzamul menene ilzamul menene ilzamul mukhatabi lizimta ma abokin magana hujja ka zo mai da abinda ya yadda da shi ɗari bisa ɗari ta yadda ba zai ya kareta shi ba to in har ya tabbatar da shi wanga abin da ya ce bai da shi ba dole shi da shi sai wata alilu wasu na kira ne da husnul ta'alili shine ka ambaci abu kuma ka faɗi hujja ka ambaci abu kuma sai ka faɗi hujja ka faɗi sabab amma kuma sabab ɗin nan ana son ya zamo iddi'a'iyyan ma'ana iddi'a'iyyan kawai abin ba ba hakika gare shi ba misali kawai misali a duk sanda ka ga abu mutane sun yaƙi maƙiyansu to galibi wannan yaƙi ana yin shi ne saboda a kare kai daga cutarsu ko to sai wani zo ya ce a shi ya yaƙi maƙiyansa ne ba wai don gurin sai ta kashin mutane ba sai don jin tsoron kada ya saba ma abin nan namun daji abin da suke fatan samu abin da namun daji suke fatan samu shine gawawwakin mutane duk sanda aka ce an samu gawa to su sun samu nama zaki da ya ga gawan mutum ya samu nama saboda haka zai ci nama sai ya ƙoshi to shi kuma ko dabba ya alkawali da ita shi sarkin bai son ya saba to ya gudun kada a saba wannan alkawalin shi yasa yake kashin abokan maƙiyansa saboda zakoki da namun daji su samu abinci to wannan ana kira ne da husnu ta'alli husnu at-ta'alli misali kamar ka ce ina neman ilimi don in huta a ga wannan husnul talil illar da ka kawo ba sabita ba ce don ana neman ilimi ne saboda mi eh saboda neman yarda Allah da kawar da jahilci to kai sai ka kau da kai ga wannan illa sai ka ce ni ina neman karatu ne don in samu hutu to wannan wasu da talili kenan eh in ka ce ina neman ilimi ne don neman yarda Allah wannan ba a kira ne husnul tali ba husnul talili bane an gane yawa ko dukiya misali don me ake neman dukiya kuɗi kowa na neman kuɗi na don a biya bukata ana neman kuɗi ne don a biya bukata ba karewa ba duk wanda haga na neman kuɗi fil haƙiƙa to babban manufarsa ya biya bukatocinsa ya yi aure ya gina gida ya sai mota sai abinci ya sai sutura wannan ba bukatoci ba ne? eh ko ba haka ba ne to sai ce a ni ina neman kuɗi ne don in samu shahara kowa ya sani to haza husnu talili asasal yawwa sai na ƙarshe wata aliƙ ta'aliki to ta'aliki shine rataye hukunci da wani hukunci da ya gabata mutum ya sifantu da wani abu to wannan abin da ya sifantu da shi kuma sai ka sake rataya shi ga wani wanda ba shi ba ko kuma ka ambaci lafazi sai ka sake kawo wani lafazi wanda zai ƙara fitowa da ma'anar wancan lafazi kamar muhammadu rasulullah wallazi na ma'ahu shidda alalkufari ruhama yawwa to a faɗin allah ta'ala wallazi na ma'ahu sai ce mi ashidda alalkufari ko sannan mi kaga ambaci lafazi biyu sai ce mi hmm? tarahun rakai ba ita nake so in kawo ba abin nan ya ayyuhal lazina amanu man yartadda minkum an dinihi ko wa sawfa ya'ti Allahu bi qaumin wa yuhibbunahu sai ce mi eh sai ce yujahiduna fi sabilillah to haza ta'aliqun ce wadda an kai a izzatin alal kafirina da an shiru to wani zai iya fahimta cewa akwai dagawa akwai girman kai ga mumine sai ce a azillatin yawwa saboda haka waccan izza ba ta girman kai bace to haza ta'aliqun saboda haka in mutum yayi lacca ko ya karatu aka ce ka tashi kai ta'aliki ma'ana ka yi maganganu inda za su ƙara fitowa da abin da ya faɗa fili shi a ta'aliki in kuma ka walwale liki to kai ka sani ko yawwa to inda kawai an ce a izzatin alal kafiri na mai tunane zai iya suranta cewa ha ashe musulmai ma 'yan girman kai ne sai aka ce a wannan izza ba ta girman kai ba ce to wannan shi ne to wannan ana kiransa da at-ta'liq a kawo lafazi wanda zai fito da ma'anar wanda ya gabata don kan mai sauraro ya yi wahamin sabanin abin da ake nufi kamar kace zaidun yuhibbu dina kama anna khalidan yuhibbu dina zaidu yana son addini kamar yadda khalidu shi ma yana son addini da cewa ɗai kai zaidu yana son addini sai a ɗauka kamar shi ɗai ke son addini suka ce ai khalid ma na son addini to ha za ta alikun haga an samu ƙari sama ga abin da aka faɗa to wannan shi ake nufi da ta'aliki wuri a samu ƙarin fa'ida kan abin da mai magana ya faɗa ko kuma abin da ya faɗa dunkule yake sai kalmomin naka su ƙara fitowa da ma'anar fili kowa ya fahimta wasu kuma na kira ne da attafari'u to wannan shi ne nan za mu tsaya insha Allah mun dawo sai mu kammala da sata السرقة الشعرية سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته